الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أنواع مسلمين na yi wani sallama irin ta addinin musulunci salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kamo wannan rana ta litinin talatin ga watan bakwai wanda ta yi daidai da goma sha ɗaya ko ga wata ramadan Allah ya karbi ayyukanmu Allah ya ba mu ladan ibadunmu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك تهكا كما يندمك مك بيان يا رسول الله wato kowane lokaci dai sai wasu sun yi kokari sun kawo wasu abubuwa wanda za su kawar da mutane daga kan gaskiya su kawo wasu 'yan dabarbarunsu da 'yan shakkokinsu don kawo da mutane da kan gaskiya to don haka ya rasu kai hakuri kamar yadda muka karanta a baya manzo sallallahu alaihi wasallam ya rabbi inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura mutane na sun kaurace ma wannan alqur'ani wasu sun yi imani da shi wasu sun ki mafi yawanci sun ki sai Allah yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam haka nan muka sanya ma kowane annabi makiya duk lokacin da aka zo da gaskiya sai an samu masu kinta to haka annabawa suka yi ta fama da makiya kamar yadda kai ma kake fama da su ya rasulullah kowane annabin da ya zo gaban ka ya yi fama da aduwan maki min almujrimi ne daga cikin kafirai fasbir kama sabaru kai ma sai kai hakuri kamar yadda suka yi hakuri wa kafa bi rabbika hadiyan ya isa dai ubangijinka shine kasancewa shine mai shiryarwa wa nasira shine mai taimakon masoyansa akan makiyansa haka kuma yadda ya taimaki annabawa akan makiyansu a baya kai ma haka zai taimake ka akan makiyanka shine shi mai tafsiri shek radiyallahu anhu ya ce adatullahi tabaraka wa ta'ala al'adan Allah mai girma da ɗaukaka annahu la yansibu khalifa cewa baya kafa wani a matsayin khalifansa illa wanda saba lahu aduwan sai ya kuma kafa masa maki duk lokacin da ya kawo wani khalifansa sai ya kawo sai ya yi masa maki min al-akabir daga manya لأن الله تبارك وتعالى دان الله تبارك وتعالى تجلى لآدم يا يتجلنسا ga annabi Adam وجعله خليفة ya sanya shi ya zama khalifa sai ya ce masa inni ja sai ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa dan sa khalifa a bayan ƙasa wa huwa adam shine annabi adam fa kharaja iblis min jihati shimali sai iblis ya bullo ta hagu shi kuma ya ce bai yadda ba wa tara aduwan li adam ya zama makiyin annabi adam hadal al'adu wannan maki na annabi adamu bisa babihi rufe daraja ta adamu saboda shi ne aka daga darajan annabi adamu bisa babihi rufe daraja ta adamu saboda shi aka daga daraja ta annabi adamu hatta wasala ila ma wasala ilai har ya kai darajan da ya kai kan ya kai gare ta wal adu shi ko makiyin nasa ya zada su kodan yana daɗa faduwa annabi adam yana daraja makiyinsa iblis yana daɗa faduwa wa halakan yana daɗa halaka dan shine shugaba a cikin mala'iku aka kore shi wa bu'dan yana daɗa nisa min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala daga rahaman Allah wanda yake mai girma da ɗaukaka la'anna man haraba waliyallahi harabahu Allah domin duk wanda ya yaƙi waliyin Allah Allah zai yaƙe shi kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito daga Abi Huraira inna Allah ta'ala man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi waja'ala li nuhin kan'ana haka Allah ya sanya wa annabi nuhu shi ma kan'ana waladuhu ɗansa ne amma sara kafirin ya zama kafiri yu'adi nuhan yana gaba da annabi nuhu waja'ala li ibrahim namaruzu haka ya sanya wa annabi ibrahim namaruzu bunu kan'ana dan kan'ana da aka nada annabi ibrahim matsayin kalifan Allah a bayan ƙasa shi kuma ya zama abokin adawansa waje ala li Musa fir'aun haka Allah ya sanya wa annabi Musa fir'aun da aka nada annabi Musa annabi fir'aun ne ya adawa da shi waje ala li Isa li Yahuda wa da dayanu aka sanya wa annabi Isa Yahuda da dayanu su wa qaumahu da mutanansa suka zama abokan adawansa waje ala li Muhammadin aba jahalin ya sanya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba jahal dan Hisham وكذلك haka dai da kulli siddiqin min al'ulama warasatul anbiya kowane siddiqi daga cikin malamai waɗanda suke magada annabawa idan aka ce shi Allah ya ɗaukaka darajarsa to sai ya sa masa makiya shi yasa waliyan Allah dole su yi makiya la budda li kulli siddiqin min fir'aun kowane siddiqi sai Allah ya bashi nashi fir'auna haka za a yi ta ci gaba duk inda aka samu bawan Allah waliyin Allah to sai ya samu fir'aunan sa shi kuma lakin sai dai shehu ya ce ma'ali kullu fir'aunin ma'ali kullu fir'aunin makoman kowane fir'aunan wani bawan Allah ma'alaman qablahu zai zama irin makoman fir'aunan da ya gabace shi ne min alfara'ina daga fir'aunoni wa ma'alu auliya illahi makoman waliyan Allah ma'alu man qablahum zai zama daidai ne da makoman makoman wanda suka gabace su min nuhin tun daga annabi nuhu wa ibrahim har zuwa annabi ibrahim wa musa har annabi musa wa isa har annabi isa wa muhammadin da annabi sallallahu alaihi wasallam yanda su Allah ya ɗaukaka su akan makiyansa haka duk wani wanda ya rike matsayinsu kuma shi ma Allah zai ɗaukaka shi akan makiyansa sunnatan lahi lati kad kanat min qawli shehu yace haka dabi'ar Allah take gudana a cikin duk wanda suka gabata walan tajid li sunnati lahi tabdila ba za ka samu wani canji ba kuwa ga dabi'ar Allah subhanahu wa ta'ala na'am وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا har yanzu dai ba su gaji ba kame-kamen su dai suna ci gaba da yi wa ƙalar ladina kafaru har yanzu kafarai sai suka ce to mun ji yanzu kan ma mu abin da ya dame mu laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wahidatan to me yasa ba za a saukar ma annabi da qur'anin nan bane gaba daya a sauko da littafi muna ganin sa yana tahowa sai a kawo shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu gan shi littafi cikakke da wannan ma ya daɗa sa mun gamsu da da annabtarsa wannan fa wai su sai sai an yi haka ne su gamsu kuma lokacin da ana nan mutane suna ta gamsuwa ko ka gamsu ko baka gamsu ba daɗin al'amarin wayanda suke da hankali suna za su ci gaba da gamsuwa kai ne dai baka gamsu din ba kai ne matsalan za ta tsare a kanka kuma ba wani riba bane kai ka gamsu su din kwaya nawa ne har sai sun gamsu tukunna addinin ya zauna haka nan duk masu kin bayan Allah masu musu musu ba su da wani amfani kwaya nawa ne su din har sai sun gamsu tukunna sannan addinin Allah ya zauna ko ko kuma sai sun gamsu din nan tukunna sannan aikin waliyan Allah ya ci gaba duk babu za su yi dai ta musu ne hujja kaza yau a ɗauko wannan gobe a ɗauko wannan jibi a ɗauko wannan zata a ɗauko wannan ko babu wani nasara to sai su ma suka sake ɗauko wannan hujjan kuma me yasa Allah ba zai saukar masa da alƙur'anin nan jumla guda ba suka ce labari ya zo mana a taura ta sauka ne complete injila ta sauka complete zabura ta sauka complete completely haka aka kawo ta book cikakken littafi guda to wannan qur'ani mu sai muka ga yana zuwa wani dan yanki yanki guntu guntu guntu guntu don me yasa ba zai sauka completely ba kamar yadda sauran suka sauka ya zama shi ma cikakken littafi ne ya sauko kazalika Allah ya ce to haka muka ga dama da guntu guntun za mu saukar da shi amma mu akwai hikimar mu inji Allah subhanahu wata'ala linusaddita bihi fu'adaka muna saukar da shi guntu guntu guntu guntu ne saboda mu karfafe zuciyanka da shi mu tabbatar da zuciyanka kullum sai Allah sai ya sa wato an ce nazalar qur'anu munajjaman qur'ani ya sauka guntu guntu guntu don me saboda Allah ya shirya yanda abu mutane za su yi wani hali sai Allah ya saukar da qur'ani sai ya yi bayanin wannan halin sai wani hali a saukar da wata aya sai yi bayanin maganin mafita daga wannan halin haka qur'ani yake sauka shine Allah ya ce mun yi ne don mu tabbatar da zuciyarka dai sauwaƙe maka haddace shi dai sauwaƙe wa mutanenka riƙe hukuncin tunda hukuncin ya sauka bayan wane ya yi kaza ne sai aka saukar da aya kaza bayan wane ya yi kaza ne sai aka saukar da aya kaza bayan kaza ya faru sai aka saukar da aya kaza don ta yi bayanin abin da ya faru to da haka za mu tabbatar da zuciyanka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi guntu guntu don mutane su yi saurin ganewa shehu radiyallahu anhu mai wannan tafsiri ya ce baki alƙur'anu yanzu muddata talatin wa ishirin sana ƙur'ani ya yi ta sauka ne a tsawon shekara ishirin da uku talata asharata fi makkata ya sauka a cikin shekara goma sha uku a makka wa asharan bil madina ya sauka cikin shekara goma a madina wa matar rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati wa taraka min as-sahabati mi'ata alfin wa ishirina alfan ya bar sahabbansa mutum dubu ɗari da dubu ishirin su ne yawan sahabban manzon Allah wanda ya bari a duniya ya fadul qur'ana minhum tis'ata anfarin faqat a cikin duk wannan dubu ɗari din nan da dubu ishirin din nan wayanda suka haddace alqur'ani a cikin su mutum tara ne kawai su ubayyu dan ka'abu su zaid ibn sabit da sauransu su abdullahi ibn mas'ud ga sunan dai su ne mahaddata alqur'ani din la'anna sahabata shehu yace dalili saboda su sahabbai kanu yuqaddimuna fahamal qur'ani wal amala bihi su abinda suke yi suna gabatar da fahimtar qur'anin da aiki da shi ne akan hadda ba zunzurutun hadda dan ayi alfahari ne ya dame su ba su abinda ya dame su su fahimci alqur'anin su yi aiki da shi saboda sun san risala ce ta aiki risala ce ta karatu da aiki ba zunzurutun karatun kawai ba a san abin da yake magana a kai ba yace man qara'a minhum suratan wanda ya karanta sura ɗaya daga cikin su la budda ya fazuha ba makawa sai ya haddace suran waya alamu ma fiha kuma sai ya san abin da yake cikin suran min al-ulumi na ilmomi fanni daban-daban ya karanta suran ya haddace ta ya san menene take nufi ya san abin da yake cikin ta na hukunce-hukuncen fiqh ya san abin da yake cikin ta na hikima ya san abin da yake cikin ta na tarbiyyar al'umma waya amalu biha kuma yayi aiki da ita ya rinka aiwatar da ita qabla an yatluba suratan ukhra kafin ya sake neman kuma ya dauki wata suran kuma ya haddace haka suke yi yace ba azuhum sashin sai hafazu suratan wahida ya haddace sura daya muddata hayati duk tsawon rayuwarsa sura daya haddace sashen sahabbai wa ba zo sashen sahabbai sura ce sura biyu ya haddace wa kana al-ilmu al-qur'anu faqat a zamanin manzon Allah ilimin qur'ani ne kawai ilimi dukkan bayanan hadisan nan da aka zo aka ta rubuta daga baya a kansu yake ba wai wani karatu ne wanda suka zauna suka masa littafi suna karantawa ba a'a hadisan annabi ne yana zama da su yana musu bayanin kaza da kaza da kaza yana kansu daga baya ne da aka ga zai kubuce to sai aka ce bayan manzon Allah aka ce to a tattara a rubuta da sun fara rubutawa ma a zamanin annabi ya hana su yace duk wanda ya rubuta wani abu ya shafe kar ya rubuta komai sai alqur'ani amma daga baya sai ya musu izini sashen su suka ci gaba da dan rubutawa to shine shehu yace a lokacin shi ilimi shine alqur'anin kawai an karanta shi an san ma'anansa an san fassararsa an san istinbadinsa an san fiqhun da yake cikinsa an san mu'amalar da take cikinsa an san komai kuma an yi aikin da shi a zahirance to kun ga wannan shine yasa wasu yan bana ga bakwai suka zo suka dauka da suka karanta hadisin nan wanda manzon Allah yake cewa ya ummun nasa aqra'uhum likitabillah wanda zai yi mutane limanci shine wanda ya fi su karatun qur'ani sai suka dauka wanda ya fi su haddan ayoyi da yawa ne alhali kuma jahilci ne wannan saboda su a zamanin sabai wanda ya fi ka karanta qur'ani din a lokacin shi ya fi ka ilimin fiqihu shi ya fi ka ilimin istinbadi shi ya fi ka sanin addini din saboda ya karance shi da ma'anoninsa da tafsirinsa da istinbadinsa da komai ne to mu kuma yanzu sai muka dawo kawai ga wanda yake masanin fiqihu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda duk Allah yake nufin sa da alheri zai ganar da shi fiqihun addini sai a ture shi a ce a nan waye fi kowa hadda sai a zo a dora mai haddan da bai san yadda zai gyara sallan ba bai san kabli da ba'adi ba kaga matsalan da muka samu kenan to shehu yake mana bayani cewa a lokacin su ilimi shine qur'ani komi da komai a nan ake koya ulama sahaba malaman sahabbai allazina tasma'una wanda kuke ji bihim kuke jin labarin sunnan kuma allazina yu'allimuna alqur'ana sune kuma suke koyar da alqur'ani sune malaman sune kuma masu koyar da alqur'ani din man kana yafazul baqara wanda ya haddace baqara aw ali imrana ko ya haddace ali imrana masalan ga misali ko huwa min akabir ulama'ihim min akabir ulama'in yana daga cikin manya manyan malaman su wa man jama'a alqur'ana kullahu wanda ya hada qur'anin gaba daya kuma min babi aula shine yafi cancanta da ya zama kuma ya fi su ilimi gaba daya walakin sai dai hum su sahabbai kullama hafizu shay'an min alqur'ani ko yaushe suka haddace wani abu daga alqur'ani yantaziruna suna saurarawa ne hatta ya famuhu sai sun fahimce shi waya kumuna kuma su tsaya da kulle awamirihi da dukkan umarnin da yake cikinsa waya turku kulla nawahihi su bar dukkan hane-hanen da ya zo a cikinsa haza wannan amalin sahaba shine aikin sahabbai falil haza saboda haka ne kallaman jama'al qur'ana fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda suka haddace qur'ani a zamanin annabi suka zama kaɗan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai shehu ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce haza zamanun wannan zamani da muke ciki zamani ne qalilun qurra'ul qur'ani fihi wayanda suka haddace alqur'ani a cikin sa kadan ne wa kasiru fuqaha'uhu wayanda suka yi ilimin fiqhu suka fahimci addini suka fahimci bayanin addini suna da yawa sai shehu ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wasa yati zamanun wani zamani zai zo nan gaba ya kasiru fihi alqurra'u ma'addata alqur'ani su yawa a cikin sa wa yaqillu alfuqaha'u wayanda suka fahimci addini na fiqhu da warware matsalolin addini kuma su zama sune kadan wallazina yaqumuna bil amali wanda kuma za su rinka aiki kuma da ilimin su kuma aqalla min zalika za su fi aka kasawa kun ji abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan yana cikin muwadda imam malik ya ruwaito shi to shehu ya kawo shi anan walakin alqur'ana shehu yace sai dai alqur'ani alkitabul mubarak wannan littafi mai albarka hablullah shine igiyan Allah ila kalkihi zuwa ga halittarsa wa ma dama alqur'anu mawjudan matukan dai a ce akwai alqur'anin a cikin al'umma wal khairu mawjudun alheri ya samu kenan wa idza rufi'a alqur'anu idan ku aka dage qur'ani fala khayra fil hayati ba'dahu babu alheri ga mutum ya rayu bayan alqur'ani duk wannan cewa ya kawo shi a bayanin cewa abinda Allah yake nufi kenan lil sabbita bihi fu'adaka ka karanta qur'ani da kaɗan kaɗan ka fahimci hukunce hukuncensa ka fahimci umarninsa ka fahimci fiqihunsa don zuciyanka ya tabbata akan addini ya zama a waye kake saboda haka wannan shine mafi muhimmanci ga musulmi ba a wajabta mana dukkan mu mu haddace alqur'ani ba haddan qur'ani wani abu ne mai daraja wani abu ne mai girma wanda ya haddace alqur'ani a aljanna za a ce masa karanta ka hau iya haddanka to amma fa babu wanda zai je lahira a ce masa dan me yasa baka haddace alqur'ani ba a azabtar da shi amma duk wanda ya je lahira bai san fiqhun yanda zai yi addinin sa ba Allah zai azabtar da shi dole saboda haka wannan shine fardu ainin sanin ilimin addini shi ko ya haddace alqur'ani fardu kifayatin ne in wani ya haddace ya dauke mu wani amma ilimin fiqh kuma wani ba ya dauke mu wani kowa sai ya koya na'am ولا يأتونك بمثل ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل ba za su zo maka da wani misali ba don su ɓata al'amarinka illa ji ina ka bil haƙi sai mun kawo maka kariya akan wannan duk wani ƙirƙiro magana da kafirai za su yi don su ɓata wa annabi hujja ko su ga kaman wai sun yi defeating annabi Allah ya ce za mu kawo raddi raddin kuma da zai jene su ya tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sana tafsira sai mun kawo maka bayani wanda ya fi kyawu wato shine tafsiri din za mu kawo maka bayanin ayan da su ta daure musu kai daga nan ma aka samu anan tafsiri Allah ne ya faɗi tafsirin da kansa har aka ɗauka fassara Qur'ani ana ce masa tafsiri saboda Allah ya ce za mu kawo maka za mu zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da mafi kyawun bayani na haka ma'anan tafsirin Qur'ani shine bayanin ma'anonin Al-Qur'ani na haka wanda yake tunanin cewa shi tafsiri kan a yana da hujja a Qur'ani ko babu to ga hujjan nan Allah ne ya ce ana bayanin Qur'ani kuma ya ce shi ne zai kawo ayan da za ta daɗa bayyana ma'anonin alƙur'ani ɗin don a turmuza hancin kafirai na'am
الذين يوسرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا to allazina yusharuna wanda za a tashe su ala wujuhihim akan fuskokinsu ila jahannama a ja su zuwa jahannama ba sun ce wai tsakaninsu da manzon Allah wai za a ga wane ne ya fi sharrin makani ba wane ne ya fi ɓace hanya ba to Allah ya bada amsa a nan wanda ya fi sharrin makani a lahira wanda ya fi munin makoma ya fi ɓacewa hanya shine wanda za a jawo shi a ɗaure shi da sarƙa a ɗaura hannayensa a ɗaura ƙafafunsa a tunkuɗa shi a tura shi hanyar wuta yana cikin tafiya sai a zarge ƙafansa da sarƙan a tilji ƙafan ya faɗi ya kifi a kan hancinsa da bakinsa a yi ta jansa a kan hancinsa da bakinsa a cikin wutan jahannama Allah ya ce to wannan shi ya fi kyarrin makani shi ne ya fi ɓace mahanya wanda yushar za a tashe shi ala wajihi a tashi akan fuskar sa ila jahannama zuwa ga jahannama na'am
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ba kai kadai muka ba wa littafi ba ya rasulullah laqad atayna musa alkitaba ai annabi musa ma mun ba shi littafi at-taura yanzu sun da suna ce a kawo shi dunkule to shi annabi musan da suka da aka yi imani da shi shi mutum ne ko ba mutum ba da ai sun ce ba su yarda da mutum ba yana cin abinci ko baya ci yana ci ya yi saye da sayarwa ko bai yi ba har kiwo ya yi don neman ya samu da kuɗin kiwonsa ya yi aure ya samu mata ko ba haka ba ne ya je wajen annabi shu'aibu ya ce inni uridu an unki haka idam na tayya hataini ala an ta'jurani samani hijajin me ta'jurani kamar aikin kwadugo na shekara tara wa in abtabanta asharan fa min indika in ka cika shekara goma wannan kuma kai ka ga dama wa ma uridu an an ashqa alayka ba na son in tsananta maka shi kuma yace fa tajiduni insha Allah min sabirin zaka sami hakuri wanda zan iya cin gaba game da aikin da ka bani amma baka sani ayyan man ajalaitu qadai ajalaini qadaitu fala udwana alayya duk ajali biyun nan kowanne naga ya ishe ni in taran ne in goma ne kar a matsa mu to kun ga mutum ne shi ma ya yi kasuwanci ba a turo mala'ika ya rako shi ba abinda kuke son annabi ya kawo ina tazkokin da kuke cewa ya zo da su ina gonakin da kuka ce sai Allah ya bashi ina mala'ikan da kuka ce sai ya rako shi ya kawo Allah da suka ce mu sai annabi ya kawo duka wayannan tambayoyi dai ga misali an yi annabi Musa ina ce kun yarda annabi ne wannan tambayoyi naku ba a taba tabbatar da irin su a kansa ba don me yasa kuma shi manzon Allah ya an tabbatar masa ai duk mutumin da yake makiyin gaskiya yake wani kame kame ai Allah ya ba su amsa ne mai kyau anan sun ce ai annabi a kawo masa qur'ani jumlatan wahida ai Musa ma jumlatan wahida aka kawo masa to kaga an huta ai ko tunda kun ce Musa jumlatan waye da aka kawo masa wato kun yadda annabi Musa annabi ne kenan ko eh dole tunda kun yadda kuna son a kawo kamar nan Musa kun yadda annabi ne to shi ya kawo wayancan abubuwan da kuke neman annabi ya kawo saboda haka shi makiyin gaskiya kullum ana masa misali da abin da ya yarda da shi ne ko yanzu ma rigiman da muke yi kenan sai a ce kaji ya shiga falsafa in ka kawo mutane misali da abin da suka yarda da shi kace ai kuna kaza mutum ya ce maka yana maulidi taron maulidi babu hujja ba aya ba hadisi kace to gasan karatun alqur'ani ai ka yarda da shi ba ga mai da kafiran da suka ce sun yarda da Musa to haka ne kai ma ka yarda da gasan karatun qur'ani kana yi akwai aya akwai hadisi akwai lokacin da annabi yayi ai kana yaye ɗaliban makaranta akwai lokacin da annabi yayi ta haka ji zai shiga falsafa kaji zai shiga wani bayani to irin da yanda qur'ani yake yi kenan abinda ka yadda da shi to sai a maka misali kuma da abinda baka yadda da shi ba to shine tunda sun yadda da annabi Musa to kuma sun ce su ba za su yadda da annabi ba sai ya zama yana da taska sai ya zama yana da gona sai ya zama mala'ika ya rako shi sai ya kawo Allah sai ya zama baya kasuwanci yana da abinci yana da to musan yana da su idan Musa baya da su to munafinci ne ana ku yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda dai gaskiya ne kun yi imani da annabi Musa to sai ku yi imani da annabi shi ma tunda bai zo bai zo da irin abu annabi Musa bai zo da irin wayannan abubuwan da kuke nema ba Allah ya ce ba ma annabi Musa kawai muka bari annabi ba mun sanya da Allah mun sanya akahu dan uwansa Haruna annabi Harunu waziran ya zama mataimaki ma a tare da shi tun daga nan aka samu kalman waziri wanda ake mutum mataimaki wanda ake ce wani lokaci a ce masa sakatare wanda zai rinka taimaka maka wajen aiki to daga nan malaman musulunci suka kirkiro suka fahimta suka ce to za su rinka yi wa shugaba waziri saboda annabi Musa an hada shi da Haruna Allah ya ce wazirin sa ne to amma dai anan abin da ake nuna mana shine annabi Musa ya zo shi ma duk da wannan abubuwa da ya zo da su da ya zo da a tauransa jumlatan wahida ai mutanensa ba duka ne suka yi imani da shi ba ko duka ne ba duka ba ne na'am
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقلنا مكة اذهبا ku tafi ilal qaumin ladina kadzabu bi ayatina zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyinmu ai shi ma annabi Musa ya yi karo da irin kuku kafiran makka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karo da ku mun aika shi ne zuwa ga kafirai irin ku su ne kibdawa da sarkinsu fir'auna da mutanensa kamar yadda ku ne larabawan makka ƙuraishawa da shugaban tsaurin kanku Abu Jahali da mutanensa haka yadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fama da ku haka Annabi Musa ya fama da wa'ancan na'am shikenan muka ce ku je zuwa ga mutanen da suka karyata ayoyin mu amma ina da suka je suka karyata su babu ayoyin da ba a nuna musu ba an nuna musu jini an nuna musu tsutsa an nuna musu kwaɗi an nuna musu abubuwa daban-daban da kwarkwata da menene duk aka jarrabe su da shi ba su yi imani ba ga sandan annabi musa suka ki imani ga hannunsa suka ki imani har su kunna sai da suka je suka fada cikin ruwan kulzu da Allah subhanahu wata'ala ya nufin halakar da su tunda ya ga alama an riga an fahimta ba shirya za su yi ba Allah ya ce fadan marnahum sai muka halakar da su tadmiran halakarwa ga baki daya to kuma mutanen annabi so kuke sai an halakar da ku kamar yadda aka halakar da su ai ko ba su yi imanin ba sai da aka halakar da su kamar yadda aka halakar da wayancan suka tattara kwansu da kwarkwatan su suka je badar aka kakkashe su aka kashe saba'in aka kama saba'in na'am
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح أي كنا جل لابار متانا نوح كأنبتا مثل لابار متانا النبي نوح لما كذبوا الرسل لو كنت قرية من ظنين الله sun tsira ba su tsira ba annabi nuhu ya zauna a cikin su 1000 years minus 50 eh qur'ani ne ba ya kawo mana lissafin minus ko 1000 years minus 50 shekara dubu babu shekara hamsin haka annabi nuhu ya zauna a cikin mutanensa yana musu wa'azi wannan fa shekarun wa'azi ne kawai dubu ba shekara hamsin banda shekarun da ya yi tukunna kafin ya balaga ya fara wa'azin banda shekarun da ya yi bayan ruwan tsufa na ya ɗauke kuma ya dawo ya ci gaba da haihuwa ya yi zuriya to ya shekara ɗari tara da hamsin yana musu wa'azi amma ba su yi imani ba sai sun kama sun masa duka su je su jefar da shi a bayan gari wace gari ya farfado ya dawo ya ci gaba da musu wa'azi Allah ya ce ina sun karyata shi an ce kazzabin rusula kuma shi kadai ne sai aka ce ai abin da ya sa aka kawo rusula nan da sigan jam'i shine wanda ya karyata annabi daya kamar ya karyata dukkan annabawa ne Allah ya ce a gara tsanahum sai muka nutsar da su a cikin ruwan tufana wajen Allah muka sanya su aya suka zama alaman shiriya alaman wa'azi liman linnati ga mutanen da suke za su zo bayan su wa atadna mun kuma yi tanadin azaban azaba aliman mai raɗaɗi lizalimin ga wanda suka zalunci kansu da kafirci su din bayan an halakar da su a duniya ba ta ƙare kenan ba za su je lahira kuma a azabtar da su azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare mu na'am
وآدا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وآدا أي سنة لاباري جاء مثل لاباري آداوا sun yi kafirci mutanen annabi hudu su ma ba su tsira ba wasa mudan gaya musu labarin samudawa mutanen annabi salihu an kawo musu muzujoji da ayoyi na annabi salihu ba su yi imani ba aka halakar da su wa ashabur rassi haka nan yan rijiya mutanen rijiya su ne mutanen annabi shu'aibu an aiko musu annabi shu'aibu ba su yi imani da shi ba aka halakar da su da jama'a masu yawa shine Allah subhanahu wataala ya ce wa ƙurunan da ƙarnoni shekara ɗari ɗari ɗari ɗari bai da zalika tsakanin wannan annabi da wannan annabi an yi annabawa tsakanin wannan mursali da wannan mursali an yi annabawa da yawa tsakanin shekara ɗari ɗari ɗari ɗari masu yawa dukkansu ba su yi imani ba kullum da rabna lahul amsala وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وكلا kowanne daga cikin waɗannan mutane fa ba haka kawai Allah ya halakar da su ba darabna lahul amsala sai da aka yi ta masa hu- gaya masa hujja a kawo musu wannan dalili a kawo musu wannan dalili wasu ma har a nuna musu mu'jizozi amma duk da haka ba ta yi musu amfani ba ba su yi imani ba shehu ya kawo wani bayani a nan wanda ya yi game da annabawan waɗanda suka zo wanda yake cewa ƙurunan bai na zalika kasira an ce kamar yadda ya zo a cikin hadisi an ce akwai wasu mutane waɗanda mai hakim ya rawaito a cikin musdarak yake cewa kunna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari muna cikin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazalna manzilan muka sauka wani masauki fa'iza rajulun filwadi sai muka ga wani mutum a cikin rafi ya kule yana cewa Allahumma ja'alni min ummati Muhammadin almarhuma almaghfura almusabu laha Allah ka sanya ni cikin al'umman annabi Muhammadu wanda Allah ya mata rahama wanda Allah ya mata gafara wanda Allah zai ba ta lada ƙala ya ce Anas ya ce fa ashrabtu ala alwadi sai na hau na hanga na leka cikin rafin fa idza rajulun fil wadi sai ga wani mutum a cikin rafin yana wannan addu'a din fa idza rajulun tuluhu tsawonsa akasara min salati mi'ati zira'in ya kai tsawon zira'i ɗari uku alali sai ya ce min man anta kai ne wa kala sai ya ce kultu na ce anas bin malikin ni ne anas dan maliku khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me yin hidima wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai mutumin ya ce aina huwa ina annabi muhammadin yake kultu sai na ce huwa za ya kalamaka yana nan ta baya yana jin magananka kala sai ya ce fa'atihi wa qari'hu minni salama ka je ka same shi ka ce ina masa sallama wa kullahu ka ce masa akuka iliyasa iliyasu dan uwanka iliyasu yi kuri uka salama yana maka sallama fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbartuhu na bashi labari faja'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho ta laƙiya har ya gamu da shi fa alaqahu ya rungume shi wa sallama alaihi yayi masa sallama thumma qa'ada ya tahaddasa ni sai na basu suka zauna suna ta hira fa qala lahu sai ya ce masa ya rasulullah ya manzon Allah inni innama akulu min kulli sanatin yawman ni duk a shekara nakan ci abinci ne sau daya wa hadha yawmu fitri yau ne ranan shan ruwana fa'akulu ana wa anta za mu cini da kai fanazalat alaihi ma ma'idatun minas sama'i sai wata kaɓaki kamar tebur ɗin abinci ta sauko musu daga sama alaiha hubzun a kanta akwai gurasa wa hutun da kifi wa kursufun da kursuf fa akala suka ci wa al'amani har suka bani nima na ci wasan lainal asara muka yi sallar la'asar ثم ودعه سنة النبي masa bankwana ثم رأيته مرة على السحابي sai na ga ya hau kan wani girgije na hawa sama'i wajen sama qala al-hakim hakim yace hada hadisin sahihul isnadi wannan hadisi ne mai ingantaccen isnadi kuma ya zo a cikin kitabu da la'ilin nubuwa shi ma babin gamuwan annabi Iliyasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shehu ce akwai annabawa da yawa wanda Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kashafi ya gamu da su ya yi magana da su a nan duniya ma ba a sama ba kuma manzon Allah yana da ransa su kuma sun riga sun rasu akwai mai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya gamu da idrisu ya gamu da hadiru ya gamu da iliyasu da sauransu to wannan duk yana nuna cewa wayannan annabawan da ba a kawo sunansu ba akwai su hadiru waliyin Allah ne iliyasu annabin Allah ne annabi isa annabin Allah ne annabi musa annabin Allah ne akwai lokacin da annabi ya aikin hajji ma ya ce ya gamu da wato annabi musa kaga duk irin wannan eh, wasu abubuwa ne na badin mu'jiza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bayan Allah su kuma waliyan Allah idan Allah ya nuna musu wani daga cikin waɗannan sai ya zama na babin karama shine wanda wasu ba su gane ba kai ma tifirinka haka ma ba kai sa an kai sa a wani lokaci kai bacci sai Allah ya nuna maka wani annabi a bacci to idan bacci ya zama karamar ka sababin ganin wani annabi to wanda yake kuma kaman mai tsarkakakken zuciya mai tsarkin zahiri da baɗini kuma yaya kake zato to amma duka tashakkulatin ne ruhiya ba asalin yadda suke faɗa ba asalin wancan bodi na mutum ba ne ruhin mutum ne zai yi kama zai yi zai yi zai yi ya ɗauko shaf na ɗan adam ku yi magana da shi to kuma wannan alhamdulillahi idan ka je ka samu kitabun ruhi na ibn al-qayyim al-jawziya za ka samu yayi bayanin irin wannan tashakkulatul arwahi wanda za su yi tashakkuli har ma kai magana da su ya ka kawo da yawa duk mai mutum irin wannan jahilin asalin ilimi ne ma na addini in ka je ka kitabun ruhi kuma kaɗan ne daga cikin abubuwan da malamai da dama suka tabbatar da shi sai dai abun ban haushi shine jayayyan jahili yanzu wani yana ji wannan ce yaushe ma haka zai yiwu to shi haka kawai kumfurin jahilin ka kai baka san komai ba sai ka rinka ganin abu ba zai yiwu ba amma masu ilimi kan su sun tabbatar sun rubuta yana yiwuwa abubuwa suna yiwuwa ana ganin mutum bayan ya rasu a ga a ruhinsa amma na ji wani yana ta kon gaba kon ba wai in ka gani to ko dai aljani ne ya canza ya fito a matsayin wanda ya mutu ko menene wannan duk bai san abin da yake yi ba wanda yake wannan bayani na'am Allah dai ya ce an yi annabawa da yawa an yi kuma bayan Allah zababbu da yawa a tsakanin waɗannan annabawa din wasu annabawa ne wasu ba annabawa ba kamar habiru ba annabi bane kamar zulkarnaini ba annabi bane kamar sayyidatu na maryamu ba annabiya bace kamar asif bin barhaya ba annabi bane wa'annan duk wasu zababbun waliyan Allah ne wanda kamar sahabbai ne na wasu annabawa ko kuma a'a su masu zaman kansu ne kawai a matsayin su na zababbun bayin Allah kamar sun Luqman shi mafi yawanci an an rinjaye zuwa ga cewa annabi ne amma akwai masu cewa ba annabi bane na'am
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا نعم wa kullum da yace kullum da rabna lahu al-amsal kowanne da muka kaya maka kafa masa hujja amma ya ki imani sannan muka halakar da shi inji Allah wa kullum kowanne tabbarna mun halakar da shi ta tabiran halakarwa saboda ya ki imani da annabinsa wala kad atau ai su mutanen makka sun kasance suna wucewa alal qaryatin lati umtirat mataras mataras sau'i suna wucewa akan wata alƙarya wanda aka mata mummunan ruwan saman nan su ne alƙaryan annabi ludu Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su saboda luwaɗi afalam ya kunu ya raunaha ba su ganinta ne ai suna wucewa in za su je can suna ganinta tana nan da sauran alamominta har yanzu ma an mai da wurin wai wajen buɗe ido inda aka halakar da kafaran Allah makiya Allah dan ya zama wa'azi ga mutane sai kuma a je can kuma a rinka zuwa wurin ana ma iskancin kuma a can kai dan adam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan adam sai tsaurin ido nan din nan ka sani kowa ya aka tambayi tarihi sai a ce eh in history we hear that eh, someone of the prophets of Allah kaza kaza amma kuma sai aje wurin aje wani aje da kwalbaji a da karuwansa a zauna ana cewa an zo silence an zo bude idanu Allah zai bude ma ido to haka dai to Allah dai ce to ga sunan mun basu ne aya da Allah ya shafe wurin babu alamar sa to ga ba za a gane ma abin da ya faru ba to amma da ya rurusa gidajen su sai ya bar wasu gidajen suna nan ya bar wasu alamomin suna nan Allah ya ce to ai suna wucewa afa lam yakunu yarawnaha ba sa ganin ta ne in za su je sham suna ganin kasan annabi ludu inda aka halakar da su bal bal wannan da ce kanu sun kasance dai layar juna nushura ba su yi imani da cewa za a tashi bayan an mutu bane kawai sai yasa suke maka musayya da jayayya
وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وإذا رأوك idan suka ganka in ya take naka ba ba sa riƙonka illa huzu'an sai da ba in sun ka zo wucewa sai su rinka nunnuna ka da hannu ko da baki هذا الذي بعث الله رسوله wannan ne Muhammadu ai wannan ne yake cewa Allah ya aiko shi ne annabi wannan saboda izgili na'am in kada in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha وسوف يعلمون حين يرون الأذاب من أضل سبيلا كاي تزكي كاي wannan mutum in ka da lai dilluna wallahi yayi kusa ya batar da mu ka ji fa kafirin so sangunci shine wai za a batar da shi ya kusa ya batar da mu an alihatina ya raba mu da allolin mu sauran ka dan da mun bi shi laula an sabarna alaiha in ba dan mun daddage ba daddage mun rike kuma kan wallahi da ya raba mu da ita Allah subhanahu wataala ya ce wa sawfa ya'lamuna da san mu za su sani yirai raunal azaba ran da suka ga azaban Allah a lahira za su san man adallu sabila waye ya bace hanya su ne batattu da suke cewa shi zai batar da su ko kuma a'a shi ne zai shi ne batacce za su je lahira za su bada labari نعم
أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا أرأيت باملا باري يا منزو صلى الله عليه وسلم من اتخذ إلهه هواه wanda wai shi Allah sa shine abin da ransa yake so ya dauki abin da ransa yake so a matsayin wai shine Allah sa ya sassauka itace ya ce Allah wai kuma sai a yadda sai a masa shiru shi haka yake so ya dunkula dabino ya ce ya yi Allah kuma ya ce shi ke nan Allah ne kuma ma ya miƙa wuya shi yadda yake so kenan ko ko ya samu wani aljanni ya ce shi ne Allah ko ya ɗauki wata mage ya ce ita ce Allah ko wani muzuru ya ce shi ne Allah ko wani akwai masu masu akwai masu bautar saniya saniya ko ta zo zuciya a faɗi ana ana wai ita ce Allah saniyan nan ba abinci fa to alloli nawa ne da aka duba shanun duniya to kowa ya dauki abin da yake so a ransa kawai sai ya ce shi ne ilahu ubangijinsa abin da yake so a ransa sai ya dauka ce shi ne ubangijinsa to idan mutum ya zama haka ai ka san ya bata ka san baya da hankali to aba anta takuna alaihi wakila kuma wannan mutumin sai ya zama kai ne za ka kare shi ai ba za ka iya kare shi ba ba za ka iya hana shi yin abin da yake so ba amma dai ya je ya ci gaba da abin da yake yi ya san ba akan hujja yake yi ba kuma a ranar kiyama zai je samun munan sakamako
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب كوزا توكتي أن أكثرهم cewa wasu yawancin su yasma'una suna jin maganan ka jin ganewa ba sa ganewa sun riga son zuciyarsu yayi musu kanta au ya kilona ko suna da hankalin da suke lura ne ba su da shi inhum su ba su kasance ba illa kar al'ani sai kaman dabbobi suke duk yanda kai da dabba ba za ta gane me kake faɗa mata ba bal kai bari wannan nan ce hum adallu sabila sun ma fi dabbobin bacewa don ko jaki ne in kana dukan sa kana nuna masa hanyar gona wata rana in ka dora masa taki sai ga ya kama hanya da kansa ya tafi gurin to amma dan adam ya lalace sai ya fi jaki lalacewa yanzu ka taba ganin jakin da ya je yana sa bakinsa a shadda yana kokarin ya ji ƙanshin shadda da asuba amma akwai dan adam wanda yake haka ko babu don ka gani a dan adam in ya lalace yakan fi dabba lalacewa yanzu abinda mutane suke yi dabba ma baya yi abinda mutane suke yi da dan uwansu wasu dabbobin ma ba sa yi ko to kaga ashe dan adam ya fi in ya lalace ya fi dabba bace hanya Allah ya shirye mu Allah ya tsare mu daga fadawa layin bata dogon bayani mace dai idan budurwa ce wadda bata fara ba yanzu ne za ta fara ana ce mata mubtadi'a to ita mubtadi'an nan zai za ta yi ta jira ne ta yi ta jira jinin yana ta zuba har inda zai kai ta kwana goma sha biyar duk lokacinta ne to idan ya wuce kwana goma sha biyar sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada wannan ya wuce lokacinsa ya zama cuta ya zama jinin istihama akwai wanda ake ce mata mu'tadiya ita ce wanda ta saba dama duk wata tana yi ita kamar ta yi shekaru ko watanni tana yi to wannan al'adanta ba mai ce mata da al'adanta ita ta san al'adanta wanda wanda take kwana biyar kwana biyar ne wanda take kwana bakwai kwana bakwai ne wanda take kwana shida kwana shida ne idan ya zo ya wuce al'adanta da ta saba to sai a ce to ki ƙara kwana ɗaya mana su ne ayyamul istizhari in ta ƙara kwana ɗaya bai yanke ba a ce to ki ƙara wani kwana ɗayan mana in ta ƙara kwana ɗaya bai ƙare bai yanke ba a ce to ki ƙara wani kwana ɗaya mana idan ta ƙara kwana uku to shi kenan daga nan sai ta ci gaba da wanka a ce jinin ya zama na al'ada amma sharaɗi fa matukan ba zai wuce kwana goma sha biyar ba inda al'adan ta kwana sha hudu ne to kwana ɗaya za a ƙara mata inda al'adan ta kwana sha uku ne kwana biyu za a ƙara mata inda al'adan ta kwana sha biyu ne za a ƙara mata cikakkun kwana uku shi kenan to akwai kuma wanda ita kuma ta ma wanda suke ce mata mulafaka mulafaka kuma jinin ne ya rinka zuwa ya kwana biyu sai bayan kwana ɗaya ya dawo ya kwana biyu ko kwana ɗaya ya sake dawowa to wannan aka ce lafakat ayyamu dani sai ta tattara kwanakin da take jinin har ya kai mata yanayin al'adanta to daga nan kuma ta tsara kwana uku shikenan in in bai tsaya ba ya zama jinin istihana a takaice dai wannan shine bayanin da zan ba ku to shi niyya abin da yasa ake furta shi da wato kun san mutanenmu da suka farkon shigo musulunci kasarmu ba a san niyya larabci ne to mutanen ba san yadda za su yi ba don haka sai wasu malamai suka yi dan kokarin sai suka dan rubuta ga abin da ake son ka kudurta ga abin da ake so ka kudurta to shi mutum ba zai san me zai kudurta ba don haka sai a ce to ga kalmomin da ake son zuciyanka ta faɗa shine Allahumma inni nawaita kaza to sai aka yi ta koyarwa wannan hanya ce ta koyarwa wannan furta wannan hanya ce ta koyarwa to amma abin da ake so gare ka shine idan har ka gama koyo ka san asalin abin da ake so ka kudurta a zuciyanka to daga nan kuma sai ka ajiye kurtawa sai ka ci gaba da kudurtawa a zuciyanka to amma tasowa kawai mutum ya taso da fada sai ai bid'a ai kai kaza kaza wannan duk rashin fahimta ne asali wa'anda aka koyar da su wannan ba an koyar da su akan wajibi ne sai ka furta bane a hanya ne yanda zai koyi yanda zai iya furta zai iya kudurta niyya nan amma kuma furta niyya ai ba bid'a bane jahilci ne wanda yace furta niyya bid'a ne ai akwai wuraren da dole furta su ake yi kamar yanzu aikin haji ai kaga an ce a furta inda bai tabbata akwai furtawa ba asalin addini ai da ba a ce a aikin haji sai ka furta ba saboda haka akwai ibadodin da sai an furta akwai ibadodin da ba sai an furta ba saboda haka dan mutum ya furta ko ba za ka ce ai ya fita da addini yayi bid'a yayi kaza ka tsangwami mutum akan abin da bai kai ya kawo ba
Assalamu alaikum malam. Kace wannan waje ya yi duhu sai na sha ruwa bayan na sha ruwa ya ce mu ne na matsayin azumi
To in hasken nan da ya bayyana gare ka yana nuna maka shafaki bai fake ba alfitar lada ba ta faɗi ba ne to wannan azumin ka ka sha ruwa cikin lokacin rana ce to in ka sha kuwa da rana za ka biya ɗaya saboda ruwaya da take cewa mun asfarna yau magaini mun sha ruwa a ranar da ake hadari shi kenan kuma sai fa zaharat lana shamsu sai rana ta bayyana gare mu sai aka tambayi marwayicin hadisi to sai kuka biya yace la budda min al qada dole mu biya saboda haka zaka biya daya wannan wannan hadisin yana cikin at-tajid jami'il lil usul na'am Assalamu alaikum malam. Menene amfanin zagin ɗan uwa musulmi kuma ina hukunci mai zagin musulmi da bai tare da shi a yin musulmi.
zagin musulmi kashi-kashi ne akwai zagin musulmi saboda da ba dalili to in dai ba dalili in ka zagi musulmi sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zagin musulmi fasikanci ne yaƙansa kuma kafirci ne amma akwai zagin musulmi fasiki ko kuma dan ya zage ka to an fi so ka yi haƙuri kar ka rama amma in ka rama babu laifi a kanka don Allah ya ce la yuhibbullahu al-jahr bisu'i min al-qawli illa man zulima Allah baya son a ya rinka jin munanan maganganu mutum yana yi sai dai in an zalunce ka ne kai ma ka rama to wannan kuma ba laifi amma fa ka san kana Allah gafurar rahima ko Allah shi ma yana gafara da sai- wato aka kawo wannan jumla a ƙarshe dan a kwadaitar da kai yin hakuri din da gafara wani mutum ya zara zakin sayyidina Umar sayyidina Umar yayi shiru sai manzo Allah ya murmushi ya sake na biyu manzo Allah ya murmushi sayyidina Umar yayi shiru yayi na uku sai sayyidina Umar ya rama sai manzo Allah ya tashi sai sayyidina Umar ya ce ya Rasulullahi to ya zake na sau uku ya ce "Ah, yace lokacin da kake ke zagin kan nan sai na ga mala'iku suna rama maka da ka rama sai na ga shedan ya zo shi yasa na tashi na bar gurin saboda haka hakuri shi yace alheri eh am- sai kuma fasiki ba zagi bane dan an faɗi irin halayensa dan mutane su guje shi yawa yanzu nan mun zo nan zaman da muka yi na tafsirin nan yanzu sai a ce mun zagi fir'auna mun zagi wane ne to ai dole halin su ne yasa aka faɗi halayen su wannan kuma ya halata a shari'a saboda salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وصلى على سيدنا محمد وآله كما لا نأتي كما لك وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نأتي كما لك وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نأتي كما لك وعدد كماله karanta ورد الله الذين كفروا بجيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من قتال كان قوم عزيزا كفى أخو ورد الله الذين كفروا بجيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من قتال كان قوم عزيزا ورد الله الذين كفروا بجيدهم لم ينالوا خيرا وكفى الله من قتال كفروا بجيدهم لم ينالوا خيرا karanta kan miti a cin kalilatin galabat fi atan kasiratan bi iznillah wallahu ma sabirin kafa uku kan fi atin kalilatin galabat fi atan kasiratan bi iznillah wallahu ma sabirin kan fi atin kalilatin galabat fi atan kasiratan bi iznillah wallahu ma sabirin kan fi atin kalilatin galabat fi atan kasiratan bi iznillah wallahu ma sabirin حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله الكافي حسبنا الله الشافي حسبنا الله العافي حسبنا الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء ولا في السماء أعوذ بكلمة الله التامة وأسماء كل الآمة من شر السامة والهامة من شر اللامة من شر حاسد إذا حسد من شر أبيك تسمى ولد سنة وابنا تبارك يدان لا يسمى سقفنا كافا كفاية لا يمسن كافا ما يتنافى سيك فيك من الله وسمع عليم ترى عيش مسؤولا علينا وعين الله نازلة إلينا وبحول الله لا يقدر علينا والله من ورائم يدعون القرآن مدين فيه لما يأخذ الله خير حفظا ورحم الراحمين إنه ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استجب لنا يا عليم فقل يا دار القوم الزلزال والحمد لله رب العالمين وسوى لا إله إلا الله مساكين كذلك للقوم المجرمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحة مع صلاة الفاتح وعلى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق إلى سنة الأولى لا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من جدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار